بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta sha biyar da wata rajar hijira kan da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara biyu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar Nasara shi ma sha biyar ga watan kaya wani da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a ranar irin wannan tara ba mana cikin wannan makandanin littafi mai taken abdurrahul bahiyya na abin malami allama muhammad ibn ali الشوكاني رحمه الله تعالى وان الله يورثوا فكرة من شكرة من غير تريد دعم كل فرقم القوم ترمينا قوم الشاء فكينا أنهم يكون تركي مصرح ما تبعتها sannan muna a cikin kitabun biya littafi da ke tattauna matsaloli na azumi sannan a cikin mutar garbaji da yake magana kan sauran da kawai azumi na nafila azumi na kafin wanda yana da irin tashi lada da kuma gudunmawar da yake kawo a lokacin da aka sami tawaya ko raguwar ibada ta wajibi to za mu tashi a kan ibada da ke damfare da wannan ibada ta ramadan da ke ibadar shi ke tashi wannan kuma shi ne darasi na ɗan da ɗaya yake babu ne ke ka babu da zai magana kan an iri ke ka man ce ya kafa shi ne ake ya zauna a wani wuri ya lukunci wani wuri ko ya zauna ya daɗe a wani wuri wadda ya zauna a masallaci ya daɗe ko ya zauna a wani ɗaki ya daɗe ko kuma ya zauna a ko da cikin wata bishiya ne ko wani wuri da wata manufa wannan a harshe kenan amma a shari'a kuma shi ne zama na musamman da aka yi a masallaci da niyyar bauta sai in yi kika to sai zama akwai alaƙa tsakanin ma'ana ta harshe da ke nufin cewa itikafi ma'ana ke zama ma'ana kuma ta shari'a shi ne zama da niyyar ibada gana to wannan ibada tana da muhimmanci ana yin ta a kowane lokaci mana kowaɗanne rana ko na kwanakin shekara amma dai ta duka da fafa a cikin watan ramadan ma da yake yi shirabu an shar'anta wannan ibada wannan kusan babu sabani a tsakanin malamai cewa an shar'anta wannan ibada wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ibada kuma ya rubuce ta tun daga lokacin da aka karanta mishi har ma a tattara suwar shi da bai samu a cikin watan Ramadan ba sai da ya biya a cikin wannan shawwal wanda wannan yana nuni da muhimmancin irin wannan ibada wa yasihu fi kulli waqtin fil masajid wannan ibada ta inganta a yi ta a kowane lokaci amma dai ta zama fil masjidi a masallaci mutum ba zai je yayi a ɗaki ba ko yayi a rumfar kasuwar shi ko kuma yayi a ɗakin gonar shi ko ya yi a wurin shakatawar shi duk ba zai yi ba sai dai ya yi a cikin masallaci ta kana cewa an tuma ake kuna jin mataki kuna masu itikafi kuna masu zama da niyyar ibada a cikin masallaci ibadar na da fa'idodi da manufofi masu yawa daga cikin fa'idodin wannan ibada shi ne samar da wani lokaci don tsarkake zuciyar bawa domin idan ka ce mutum ya zauna a masallaci ya kwana sai kwana su ko ya zama an masa su goma karshe na ramadan mai tsari zai koma ne gana ya rabu da al'amura na hayaniyar duniya sau daidai wannan lokacin ibadun shi za su yawaita sannan kuma kurakurai shi da zunubai shi za su karanta sannan kuma shi abin da rike ana faɗa mai to wannan wata karamar halwa ce kafin a zo halwa ta sabai yanzu ga mutum shi ne yana cikin mutuwar kama wani shiga ya jami da shi ba rasa ka ne kabarin ka ko mutum mutum ba za a yi ba to fa'idodin na da yawa da wannan ibada ke kawo ga wanda ya tsayi ga yin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗaitar game da game da yin wannan ibada kuma shi ma a aikata ya yi kuma ya sanya iyalai shi sun yi wago fi ramadana a hasadi wannan ibada ta fi karfafa a cikin watan ramadan kuma siyama fil ashirin awakhirih musamman ma a goman karshe waɗannan kwanaki goma na karshe kiran su ta musamman darajar su ta musamman ɗan kwanaki goma suka shigo na ramadan tun daga farko har ƙarshe suna da daraja makwanci ko ƙarshe kwanaki ne na musamman to da shi na ke dacewa da dare na lailatul qadr wanda in mutum ya dace da shi lailatul qadr ya khairu min alf shahr qaida da mutum bai samu ba min nunnukawar sakamako da za a yi wannan ibada a kodin shi mutum ya yi ta yi amma da ta ƙarfi a ramadan yace kuma iya ma da asirin a waƙi yanzu musamman bayan na goma ƙarshe musamman kwanaki goma ƙarshe na tara da ramadan ɗin sai ke tsawon sahabon sahabatin amalin biha an su an mustahabar an mustahabbantar da dahabewa fil amali da yin aiki na ibada fiha a cikin waɗannan kwanaki yanzu mai wani farkon ramadan sun bai samu lokacin da zai ta saukar qur'ani ba amma daga wayannan kwanaki goma na karshen ramadan za ka iya sauka uku kullum ka yi ashirin kuma na tabbatar izu ashirin da biyu ka ci ba komai ba ai zai zama ka mai yayi ko da zai tilawa mutawwada ko murakkala ko tadwiyar ni awa nawa ne ya zama izu ashirin amma dai ba in ya yi a garin su kuma ga wata ibadun nan zai ce zai tafi zai yi tahdidi kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani adam lisani faqidatani fil mizani subhanallah walhamdulillah subhanallah ko su yi ne ne tawa ai ma al-imam al-hasan al-basri yake cewa hadisi ne mai gaskiya abin nan akwai ya yanke sahabin hadisi ne murkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da fuskokin ba bi sai kuma ke cewa kowa kowane ɗaya ne yana da gidan hajji da an aiki mutum ya ba ta famfon gida kamar da ya ba ta kulo ta hajiya ne ya ba ta abin da na abuja yanzu ya rage yanzu hankalin ne hankali ya riga aiko da sakuwa na ginawa dan dole dai san zai baro abuja nan ba da ba a dawo da gawar shi ba za a dawo da mai ritaya to yanzu daga can ne sai ko da kuɗi yana gida gidan jar rasta ya yi ritaya yana zuwa sai ya karci mai mai gida ba ka gidan da shi ana aiwar musu ta ba shi filaye kuma domin ake ba ba sun gurbe ba ne domin ne kafin ma za a ba shi mumini ma za a ba shi sannan kuma sai a ba mutum gidan shi da wuta musulmi ma a ba shi gida a wuta ya rage na shi can zai rika tura albashi ko ko ina zai tura shi ma kafiri a musulmi na da gida a aljanna yana da gida a wuta kafiri ma haka to yadda mutane ke ta gwargwado duk sassa ke tafi duk sassa ke wani tafi sai a aika wa mala'iku a can gidanka na aljanna sai a ce su gasa maka bishiya shine wata na al-Imam al-Hasan al-Basri yake ta haba kama yaya naga mutanen ku ma'aikatan ku sun zauna ba a komai mana mala'ikun da ke dasa wata bishiyoyi a aljanna ko sai aka hango su sun tsaya ce ma biko ya kuka daina da shi suka ce ma'a ma na sun fatar ku ya kuka gasa suka ce fatara a sabuna masu aiko mana da kayan da shan ne suka dara. Na da wani suna su yake wallahi karka yadda ma'aikatan har a ce kayan aiki sun dara. duka su da halin ba ka ke bishiya ɗaya a kai alhamdulillah ga wata bishiya wallahu akbar ga wata bishiya kafin ku gama da sako a aka ɗari ya sa aljanna take da bishiyoyi kuma idan ka kalli girman gidan ɗan aljanna wato in ma zama za ka yi kai ka gidan kishi an yi ana gama da shakka da bishiya ka kai mulkin duniya su goma kuma gidan ka na aljanna ba irin gidan duniya ba ka ga nan duniya kashi saba'in ko ko saba'in da ɗaya dukkan ruwa tudun shi ne kashi ashirin da tara tudun shi ne ashirin da tara a shi ake gidaje ake gonaki ake lambuna ake masana'antu ake kamfanoni ake jirane ake filin gwamnati ma ake komai a kashi ashirin da tara ba nan ne haka take kana da koramunka a wannan yanar duniya ba nan ka koramu ne marajan bahrayyar tafiya da bayyana kuma ban tafin na yadda a can koramu ne na sha da kayan daji to kenan tun da gidan na tsara da fa'in a can to dan me ba za ka yi jaji da yin tazihi ba don ka ta samu kishiyoyi da yawa a da cikin cikar ni'imar aljanna a tana da kishiyoyi ka duba suratul rahman da ya fata aljannar ajin masu nauyi sai siffan ta da yawan kishiyoyi tare da cewa da ya siffan ta ma ta ajin matsakaita nauyi ita ta ma haka amma ka kalla kalmomin da ya amfani da su kalla kalmomin da ya amfani da su ولمن خاف مقام ربه جنتان فجاي على ربكما تكذبان فيهما عينان كثيريان فجاي على ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة اه ليك ولمن خاف مقام ربه جنتان فجاي على ربكما تكذبان ذواتها أبنان ليه أبنان رسع الجنة كم أجر ما سنويه reshe ne ga sunan ko'ina kenan ya tura bishiyoyi an ta samu shi kuma zan aljanna wala ta'amun illa min al-ithli la ya'kuluhu illa al-khatim inna shajarata az-zaqum ta'amun asim wannan kuma bishiya ce wanda ta jaraba ta fitina da ka mutum yi kirkiru yi ta ibada ga salati da annabi sallallahu alaihi wa sallam ga sauran nau'uka na ibada kalan kana kuma addu'o'i kana da bukatu na jikinka da al'ummarka da addininka da kasar da duka suna da bukatu addu'o'i roƙi Allah musamman ka cika sharuɗin roƙo na ka ibada ce da aka shar'anta mana ita kuma aka ba mu ita kamar wani bonus kamar wasu tsere maka aka cika sharuɗin shi kenan suna zama kasan dare wani kan ya wuce yin can ya tafi yan biye kai kuma ka wuce ka tafi jami'a ke ne kuma ba haɗe a cikin tsari kai ma wuce ne kuma wuce tsari ba a bai saura to aljanna in ka zo ne ya kada wani shakkun ne aka baya kuma shi musamman shekaru ba yawa nan da nan shekaru ba da sun tafi to an yi aikin ibada da za a iya shiga aljanna da shi eh to mutum ya yi mutum a abin da zai iya ya iya abin da zai iya kullum abin da ake so mutum ya zauna tsaka tsaki bai na alkhawfi war raja karka karka kalli abin da wasu kafirin ke ko abin da wasu ke na cika baki ko yanzu ka kalli masu ɗabi'un sufaye ai kai ka fito kai kai fa ka hayi ma kada su ke malla rikin mutunci yadda suke wani wani dutse dutsen da ake tafi da haram suka kankan da su wai wani dutsen wai wai a Najeriya aka so a yi a yi maka. Ko kun yawa sa in ka jan dake wannan maganar sai ni da ni. Amma nan da ta rike tsarin sai ko kun ya ne. Wai annabi zai yi ji zuwa ya ta ibada. Har ke ne na ba ku gudun da ka zuwa ba. To kenan annabi ya san ba almacci bane, annabiyari ne, har ka fara da alƙalai. Saba kuma annabi ya zo kuma suka bari yaran suna rashin mutunci a a kanu wai nan yake zuwa musamman da ake kasa ta har a yi ibada mai sallah suna kira su a baki a kontinent ya zama annabi a kanu kuma ka'aba ta zama a kanu ko mu alzaru yusa karfa da wani abu ya komai duka kawai wani shi kenan sai wata karo su ba hijabi kuka ce ba hijabi ya sa kan mutum hijabi ma sai ke ku in ka ce guda biyu ka fasa sai dai ka ce ba gyale yau ka su sun gane to wani irin gyale ne yake zala ke ne to gyale ne ke wai kawai sai ga wata karuwa ta zo ta wuce sai wani bakin kare shi ma zo ya wuce shi ne wace Allah ya kasa ba da ka'aba a Najeriya ya ka daga ya ka mai shi na maka ko ga ga kana kallon ka to kare kike to kai ka kusa haihuwa ko kuma ka ga to kare da kakare ki to kare da kakare ki annobar da ke faruwa a America ko Los Angeles khususan babban garin birni mai girma kuma yana ga yadda sun ce ne birni da ya ko jiha da ta ko ce jiha ƙarfin GDP ƙarfin tattalin arziki ana maganin daloli da tiriliya garin ya mallaka sannan kuma shi kowane gari tsabar rashin mutunci ka tobar da ake cin mutuncin Allah kusan daga nan da nan ake take tasowa LGBTQA plus headquarter suna nan wanda ke ga namiji a wani namiji mace ta ga dama ta koma namiji namiji ya ga dama ya koma mace daudanci rashin mutunci Allah bai da kurin ji bai da kurin su kawai yau kwana shi na ga da faruwa a gobarar su ko shi da ko bakwai ga wuta ta ke tsayawa ita ta yi tsayawa kuma wannan kawai ya kamata ya fahimci aikin Allah ne aikin Allah na gana ta ya kamata mu wata mata shi yana da kamar shi ne suna masu yi duk dai Allah ya masa ka kwana tun kafin gobara ta fara suka yi wani biki na ba da awo da yan iska celebrities wannan yaran na mara ta kunya da cewa ni celebrity ne wani na nuna celebrity dai a wani wata celebrity kamar an fasa a mako to duk duk su ne kan wanda jade to daga can suke kallowa aka za ka yi haka aka ba da lambobin yabo wajen mutum nan sha uku nan uku kan mutum sha shida kenan to duk wanda aka ba ka ce ya fito ya yi godiya goma sha shida da suka fito goma sha uku da suka fito sai suka gode wa gode da take shirya wannan awar mutum uku da suka fito sai suka gode wa iyayensu shi ne jamfin da ta karfi ba kyakkyar ita ce ke kun ga Allah ya samu kun a ko da yawa da isa ta ce mu da ma nan garin Allah bai da bai da kawai a garin mu ba ruwan mu da shi ka ce da riga ka ce da gobara kafin a fara gobarar shi gwamnan jihar ya kwashe kuɗin kashe gobara duk shekara jami'a ta yi kuma shekara duk shekara ta yi gobara an sani sai kwashe kuɗi yake ga ayi maganar kuma a kara gobara babba a ƙasar a jiha ai shi ke Trump shi ma ya fito ya barna ya yi ka gobara kowa ya san shi ne dan ta gaban fatiha yake cewa ko dai a cikin fursunonin falastinawa ko kuma su mai da falastinu gawai shi ma Joe Biden ya ce ko a sake su ko su babbaki yankin falastin gaba ɗaya shi na da fara babbaki na su jirgin sama da dubu an mara kare wani ya ya wuta da ita ko wani shi da yadda take ci sai dai a can ba za ta yi tsakanin nan da can ko da kilomita da yi da mutum ya aka yi wutar ta teku wasu ce wani shago da ke zuwa da shi gawayi ya fi jirgin kilomita ɗaya ko ba dai ne ni ba na jin ma shago da ke gawayi amma na ita ne shi mala'ika shi ne wuta ba ta ci da ya kuma ba a ma amara ku to ka ga kun san gurin wannan damar karka ci gaba ki ga an ka sallaba na ce ku ka kiran ki da mun kun hai bai da khawfu wa raja amma kuma karka yake masa Allah kauna eh muna saba miki abubuwan da yake ayi wasu ba ayi amma kuma kar mu ce yake kauna cewa lalle ka mutum zai iya samun rahmar Allah muna kurakuri ne ya ce mana ba mu ki ba da yawa ba amma kuma Allah ne ya fara ne mai cinke يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إنه غفور رحيم يدي يغفر كامتم جزء لبي نتي عبادي أني أنا الغفور الرحيم لما كيدون حقا تسير قالوا لي وتنكر مدن عبادي يا أمكاني دون لنقوانكي ya yi tilawa da karanta da Qur'ani ya yi salati da nau'ukan zikirori sannan ya roƙi Allah bukatun shi na duniya da kuma lahira. To da haka an so dacewa a ciki wa qiyamu layalin qadari da kuma tsayuwa a daren lailatul qadari me yasa ya fi jami'i bayan daren guda ɗaya saboda ba a tantance wani dare ba ne in ka dubi kitabu saudi ko kitabu ne da kadari na cikin bukari sharhin da ibn hajar al-asqalani yayi za ka ga yadda ya kawo maganganu masu tarin yawa kusan maganganu arba'in wai daren a wata rana yake kusan maganganu arba'in a wata a wani wuri yake shi ne wani malamin mutum da ƙarfin indiya siddiq hassan khan da ya sharhin wannan addirar rubaiyan da ya ba shi suna a zaubatun nadiya shi ma ya yi rubutu musamman a kan da lalukadar ya tattaro maganganu ta har guda arba'in da shida amma dai magana ta kowace inganci shi ne daren yana goman yana autaru al'asirin awa'ir wutari wutari na goman ƙarshe ashirin da ɗaya, ashirin da uku, ashirin da biyar, ashirin da bakwai, ashirin da tara, waɗanda ya rubuta biyar. Mutum da har sun kai yau sai ce wa kiyamu da yari na kadar da ribatar waɗannan darare na lailatul kadar su riske mutum yana isa hada. Daren na farawa ta gaishe daga faɗuwa rana, suna ta sallar magriba da za a yi a cikin daren za a yi. Sallar isha da tarawihi da tahajji duka a cikin daren ne ke zan goma karshe ta shigo annabi shadda miki tsara annabi sai da aika rajin da manta take cewa annabi kara ki kofa yake kara tantiwa yake to haka ake so mutum ya dace ya dukufa daga cewa ya yi ayyuka na ibada yadda ya kamata to wa qiyamu layali ramadan da tsayuwa a garin lailis da kadar wafiya mu da yanin kadar da tsayuwa a tsarin kare kajewa a tsara lailis da kadar ya ce wala ya karbi da suke kudin da ta tafi ya yi tikafi da zai fita da jafin da ya yi tikafi da sai don wata bukata nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ta yi ta tabbatar mana kan hadisin da ke cikin bukari da muslim da ce annabi kana da ya da kudu albaita illa li hajatil insani idza kana mustakifa ga gidan na maza masallaci a kamfara da shi daga cikin masallaci akwai kofar da zai shigo gidan shi amma da cewa ya shigowa in ta ga ya shigo bukata ce ta ɗan adam wannan gana kuma cikin gidan tashi ba cikin masallaci ne ke ba wannan gana wani gina ba a biyar yake ba suna ka ba a cikin su ake mutum ya tabbatar da waɗannan fani ko mutum zai koyi komawa da في بسوا بروتر الله سبحانه وتعالى ثم أحسن من السهل للشريعة تتبتر به wannan shi ne a takaice bayanai da ya tattara da kan abin da ya shafi ibada ta intisafi wacce ake yin ta ko ta fi karfi a watan ramadan shi yasa ya kawo ta cikin kitabu sauri ko kitabu siyama don kunna wannan alaka kamar yadda bayan da ya gabata mutum ya yi a cikin waɗansu kwanaki ibada ce karɓarciya kuma zai samu falalar da ake so ko ake fatar samu to sai littafi na gaba shine kitabul hajji littafin aikin hajji wa adzin kinnasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli da'ir ya'tina min kulli fatin amin ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من في الحج أحرص النار الجميع على قصد أتي حج البيت ومن حج البيت أو اعتمر فهو شرع الجنة أما هذا مثل جميع من في الحج جميع قال على قصد لكي يجي وحج كم يعني فاتح كم وحج ميدوري وحج أمريكا الصوروخ وانا حج النار الجميع أما الشريعة abinda ake ce ma hajji shi ne nufatar tashin Allah madaukakin sarki da niyyar yin bauta sun wani nau'i daga nau'uka shi aikin hajji wannan aikin hajji wannan ibada ta ake ce ma aikin hajji farilla ce da aka sanya ta ta zama rukuni na addinin musulunci buniyar islam ala hamsin da kawo su harshen la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa hajj al-bayt wa sawm ramadan hadisan Allah bin Umar radiyallahu anhu daga cikin safa da ya kanta da yake cikin wajibi ne akan duk wanda ya samu iko so daya a rayuwa shi aikin hajjin wajibi ne so daya a rayuwa ko marama wato ba ce so daya a rayuwa amma idan ka haɗa su a tafiya ɗaya ka buge duka kasu daga nan duk wanda za ka koma na mustahabi ka iya duba wasu ibadun ma kai wanda kila za su ta amfanar da mutane a matsayin ibadatun muta'addiya Allah da wani sun ya karanta wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ibada kuma ya yi wannan aikin haji da yake mishi hakkin don kwana ya yi umra kafin nan sabbin shi kuma sun ci gaba da yi kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka suna salo-salo na ibadunsu salo-salo na aikin haji misali su zo su yi tawafin tarara ko su taho da wasu irin al'amura na hada-hadar su ta kasuwanci ya sake cin kasuwan uka da bilmaja da sauran wasu kasuwanni da ake cin su a tsakanin watan zirkada da watan zirhijja zuwa farko-farkon watan al-muharram kafin nan an gama bayan zuwa lokacin an kammala to da musulunci ya yi sai ya cire wasu ababen ya haramta su wasu kuma sai ya rasu a halittu to da ka aikin hajji ibada ce da cikin manya-manyan ibadu da musulunci ya wadata mana ya kuma shar'anta mana idan mutum yana da hali yake cewa yajibu ala kulli mukallafin mustafihi wannan ibada ta aikin hajji ta wata ko tana da simtar duk wani mukallafi mustafi'in wanda ya samu in walillahi ala hadi hajjil baiti yake ma nistafa a ilayhi sabila wanda ya samu iko shine a yaƙi ko yanzu shine ce kana da kuɗin jirgi da za ka biya ko kuɗin guzuri yanzu a Najeriya ma duka an dunko da abin mai aiko dole ka biya ta hukumar hajji in dai ba za ka je ta abin nan ba ne international amma za a tuntu da mutum sake miliyan ka za ka zo ka biya wasu kasashen da suna da tsarin kasashen gata wanda za ka rika biya a hankali a hankali a hankali a hankali har lokacin da ka gama haɗa kuɗi ko sai a kira ka ya ce to zo ka zo ka tafi kamar indonesia su bangala gara yankunan su pakistan ruwan suna da sa yadda za ka rika adashin zaka malaysia ma da ire irin wannan tsare tsara za ka yi a hankali a hankali a hankali a hankali har lokacin ka na kana kammala dana ka kammala iya kai sai a kira ka daga filgila to kudin da kake ajiyewa shekara goma shekara sha biyar sun cike yanzu bana za ka je haji su da ka gwamnati ta yi mai ne ɗinka ka zo ka yi kaza ka yi kaza ka yi sai ka tsara wasu kuma za ka samu kasashen da suke makwabtaka ko mutum ya tabo da kasar shi a mota wasu ke zuwa kaga na ba ruka da akwai da su ko ɗaki ba ka kamawa ko na ya ka ɗan kayan da rinta ne ko a kasashe irin ta goyawa inda zai gere ta inda zai gere ta to a haka har ya gama kwanakin shi na aikin hajji amma ba da nan Najeriya abin da ya yi ta kusan haka ba zai yiwu ba kuma haka ba da wannan damar mu a Najeriya sai mutum ya kora shafawa a hakan ma ana tattarewa biyar biyar ta tare da ita kungiya daga nan kuma al'adar na ƙara taimaka musu wani maka zuwa ta aikin hajji wata ba ta ko ta kokari irin wannan yi muka kuma a kare sai da kai goma ita haka ce da ma'aikata aikin hajji wanda ba ta ta kayan yata sai ta mata ta goma tana zuwa ta samu sai da ta sai ta mata su in sun tashi mata dubu sha biyar biyar ne amma na fi da shi ruwan samu kaji to da shekaru na ga duk zan shekaru za su biya sai su sami mutu ta ce alhaji wani alhaji biyar ka fi nufi a wani mara ka fi nufi ba wani zai gabata to ka a kammala aikin hajji kusan wata biyu nan a gama kwashe kowa ai ta yi jira ban ba an mai da kuɗi har an ci riba amma dai kuma wannan taimakon banna ne da ta'awun ma da wa ta kawara ta'awun ma da nufi wa laujuwa so da kan dai mutum yana da hali to lallai wajibi ne mutum ya ce to menene halin shine kana da dukiyar da za ka iya biya kuma abin da zai da kuma dukiyar ka ta dai ci iyalan ka abin ka aka dawo shi kenan shi kenan saboda ita ibadar ta ci abin da za ka bari na duniya shi nan mutuwa za ta yi idan ka je kai aikin hajji mabaruri za ka dawo gida kamar yadda mahaifiyar mutum ta haife shi bai da zunubi kenan komai kankanta an yaƙi musamman zunubai da suke tsakanin bawa suna sarki ya ce yi zuwa da suke musallatin musallatin wannan ibada ta haji ta wajaba a kan duk wani musallaci musallatin wanda yake da iko kuma kawuwar nan take ba a kashi aka ke biya ba sai ka ce to ai bari a bari sai nan gaba malamin suka ce wannan sauran فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما يتعجل إلى الحج والناس يرون جمع ملك في جدة يتحكم على أبد تقول فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له ينظر من الذي يجيب مشروع كوي بجرو مكة كوي بجرو سعر الحج كوي مكة رسجل هذا مكة من جنسه kuma yanzu ka duba yadda kuɗi ke ta hauhawa shekaru goma nawa ne amma yanzu kuma nawa ne shekaru goma da suka wuce za ka iya tafiya da dubu ɗari bakwai ko bakwai da haka amma da mutum bakwai ya tafi kan kuɗin mutum goma gwamnati ma da tsara ya da janye hannunta kada ya janye hannun ma gaba ɗaya ta rika magana da yan gaskin kawai ya fi a mota saboda tsakaninmu da makon ba ne daga Zariya har ka je Ka'aba da kai kilomita dubu hudu ba. Da kai kilomita dubu hudu ba, ya tabbatar kuwa kusan kowane mashin da yake kilomita ɗari kullum. Kwana biyu ka shiga Kano, ka ma yi nisa. Kullum ka fitar kilomita ɗari, kwana arba'in ka je. Kaga tun yanzu sai ka tashi, ko ana gama sallah. Kana da kwana arba'in har ka huta na wata ɗaya idan ka rike kuɗin canza mashin ɗin ko ya kamata ka canza shi a hanya in ba ka wani tashi tashi ka yake lafiyar sahara ga matsala nan nan ne matsala to idan mutum ya kama hali sauran ya maza maza ya ce ake ba mu ya yi kuma da fasara wa ya amurkun bil hasha ke ta zai iya zuwa nuna maka duk wannan kuɗin na da za ka bashi ka je aikin haji kyau ka za ka za ka ko kuma tattalin arzikin naka ya ragu sai zama kana ta tafi ai dama na je ai dama muna dai da niyya ai kaza ai kaza to ana so a yi shi dai saura nan take ko kuma cikin gaggawa wannan yana maganar aikin haji kenan ko yake wa kadalika la'um marati haka umara ita ma ita ma umara ana so a yi ta fauran ko kuma ka ce wa kadhalika al-umratu fa hiya wajiba ita ma umra wajiba ce ita ma umra wajiba ce so daya a shekara a rayuwa hajji ma wajibi ne so daya a rayuwa kamar yadda ce in ka buge su a nau'in aikin haji ko tafiya aikin haji daya shike nan babu laifi wanda da yawa a hazan Najeriya shi suke yi kuma ya ga riba kai haji kai umara a tafiya ɗaya madadin ka dawo ka koma kuma kana da haji to daga ba ka iya komawa ko ka je ka umara sannan daga ba ka koma ka je ka wa aikin haji shi kuma a watanni annabi sai da suna ke cewa al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah hadisan sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu don haka idan mutum yana da hali to ya hajiye umarawa jirai so ɗaya a rayuwa daga nan sai mala ce wa ma da abin da ya karu ko kuwa nafila nafila ce kenan duk wanda zaka je na biyu haji na biyu haji na uku haji na goma nafila ce to kuma a lokacin sai ka kalli nafilar wace take in ka sauke na wajibi duk wanda zaka koma nafila ce kuma ibada fasira sai yanzu ka zo mun kana zaune a cikin mutum kake cewa ai hajin ka hamsin to ka dama wanda ya dinka riga da hajin ka to sai kuma wani ce shi kuma ya ciyar da mutum hamsin yana ma dubu hamsin yasa za ga wasu suke dubawa sai mutum ya auna haka kar ya zama gasa kar ya zama gasa wannan Najeriya abin ya fi muni ya fi muni yasa za ga Farida Wazir ka ba karatu ke ba ai ba mana ba addini ba ce kamar gida tana da sharafa an gane Farida Wazir wadda ta rike EFCC ta sauka ta wata magana kamar wasa gaskiya ne kace ya kamata duk wanda za a ba mukami a Najeriya a duba hankali sur da ala mun ba mu da hankali idan karin tarihi ba wanda ya kai mu rashin rashin tunani yanzu ka ga riyal daya kusan ya kai da biyar riyal ɗaya wanda da riyal ɗin ya ga naira da komo da lahi taniki ne yake masa wala neman tabarrukin naira ya ce in naira ta ce mai dan yaro ina za ka ai murna ne sai wallahi naira Najeriya ta gaishe ni amma da yake daga naira ko kallo ba ta ishe shi ba in baka ciro dubu ɗayan mu sai kai ciyawa ba a san ka ba laifin mu ne ko kuma laifin shugabanni to kaga za ka ga wani sai wannan gidajen darus tauhi wani babban hoton ne gashi cikin ka'aba yana opposite da wannan kinta wata kasuwar babbar kofa ko wannan dogon ginin ne a branch ne wannan abubuwa wajen hawa sittin ne ɗaki ɗaya yanzu ina zaton na san tun 2016 dubu biyu da riyar dubu biyar da biyar duk kwana ɗaya ai su a wurin su mai arha ne tun da yin suka je turai sun suka je jamani ko japan abin suka fifi to yanzu ka kaddara ana ba da shi dubu uku dubu uku so ɗari biyar miliyan ɗaya da ɗari kenan duk kwana ɗaya to a nan ɗan nan ƙasar su suke kowa kamawa ko suna cikin masu kamawa da yawa akwai wanda zai je a yi lissafi miliyan ɗaya da rabi so kwana ɗari uku da sittin so shekara biyar in ka lissafa ya kai biliyan ɗaya ne haka kawai zai farar kawai ta mai sansa in wani abokin ne zai ce ka karɓa ka karɓa makulli ka je wuri ka za ka karɓa makulli shi ne ya yi abin nan sai an gama sallah ta san go suna sallah a aiki hotakin a cikin ka'abar da yake amma ba yake saukowa ba ke yana da fatawa nan ne cikin harami ne to amma kuma da shugaban jam'iyya ne lokacin kyaftin ai ba zai hango shi ta gidansa sai ya sauko to da bari mu je a kan gaisa da shugaban jam'iyya to da in takara ta taso a ce ta'arraf ilai shirra kaki ya rika da shidda kama kawai ne ga ko mutum daga kan gado ne dan tsoko ko kira ma kan kafi ba yake Allah wa rasulullah to za ka in suka ji mitin mitin kawai suke da hutawa wani kuma in bai da karfin da zai kama hoton cikin ka'aba ya kama a cikin gari in ka ganshi a harami ran juma'a ne ina can wata anguwa sun suke sallolin shi na hamsu salawat shi da ya ga wata balarabe daga yaman da talauci ya koro ko yaki sai ɗauka to kaga wani mai da haka shi kan annabi ne tunda zai na sallah a nan sai ya salatu makafulla kaga in bakin fada sai shi da ya ga fari kawai zika sharifi ne wani baka san daga yaman yake bala'in talauci ya koro shi shi yanzu ne shi ba sallah ta kawo shi maka ba ba abin da ya hada shi da sallah ya samu aiki ya cika tumbur kumar shi mutuwa kuma sai Allah ya yi to sai rika ɗaukar shi a matsayin wani role model a yi wannan dukkan abun koyi sai ga mutum ya je ya biya amma kuma nan in ka dawo a dangin shi suna bukatar wa'annan kuɗaɗen mutanen Najeriya da wani wani darakta ne yace zai je wani court wato a international airport na Abuja kai ai dole an kalin kai kusan ko baka yi ne ka so kai Allah sai ga mutum da shi da matar da ƴaƴan hadda na goyi duk za a fita waje inda za ka yi biyu da shi zai ce wallahi ya ce zai aurar watan jibi da shi ne ya kwace gidan a yi umara daga nan sai a biyo ta dubai a dan su siyo mata kayan ɗaki komai da za a kai wa amaryar ba ɗan najeriya kuma kila sanata ne fa su ne masu tunka da kishin ƙasa har tsinken sa ku ce ɗan waje ne shi zai tsira mutane ne nake jin ko kuma akwai magunguna a ciki to in ka tashi irin wannan sai ka auna sai ka ga to wane yake sai ka yi ibada muta'addiya kan ibada kafira akwai labarin da ta ibada da shi nan wani mutum a Pakistan ya yi ta'ada shi wajen shekara goma yana tara kuma likita ne nurse ne kawai yana zaune a ofis ya kai mai kai bana za ka je aikin hajji to da ka zo ofis a kosa ka zo da za ka ciki ya gaggama abin da zai yi ya fito a ko ta mata da yake dubawa ya san ta kawai sai ganta a wajen asibiti tana da kuka ga mara lafiya ɗanta ce me ke faruwa ta yayi kuɗin da ta biya na zaman asibitin sun kare dama san tallafi ya suke samu to yayi to yaron ya warke ta ne warke ba yace ta ce jana jana na yana zuwa ya je ya je girgirar ya kace musu ya fasa tafiya suke ta mamaki don sai da shekarar goma sha biyar kana neman su suka samu ba amma shi ya samu me ya faru a wannan kuɗin a tura ma wannan asibitin aka tura wa asibiti ya zai ce ma manajan daraktan asibitin wannan kuɗin da aka turo a ba waccan matar a mayar da ita a ci gaba da kula da ita har da kudin suka kare shi kuma zai sake sabon adashi daga baki a kai tsirma ba shi wani ma san me yake kaza kaza ce wani wani yana da hankali kuwa yace duka masallacin ne shi zai gina shi a baya tafi america a ingila kallon kwallo shi ko ba a ce mishi komai ba shi kenan aka ce yana zaune wani tsoho a cikin gari shi kuma ya jira ya'yan ya fitine su zai ba shi ya tafiya ya hasu ba ya ce wallahi bana sai ya haji ga ra'ayi ya ce kudin shi ne ba kuturu da kudin shi alkaki sai na kasan famuwa ya ce dole sai ya ce aka nan suka zo na cikin shawara suke ce a sai a nemo likita sai a haɗa su tare yana aiki likita na duba shi zai da tafiyar da ke daji aka ce to haka za a yi to da haka za a biya kudin mutum biyu kila ko uku ma kila gashi ga ɗan shi ga likita ya ce duk a ɗigo kuɗi to ana zuwa sai aka biya ka samu daraktan asibitin cewa to Allah ya ba da likita guda ɗaya da za a haɗa shi da wani tsoho alhajin nan yan ana faɗe wanda suke wurin gaba ɗaya suka ce to kawai a bada wani don dama shi ne ya biya kuma ya kyautar da kuɗin yana zo naka za ka tare to ta samu kuma wannan ta ji riba to za ka tafi da baban ɗan gwate ya ci maka shi wani in ka gaje in ka gaje cin ya ce ya isa a likitance ya isa ya za ka taka tsari ce ko kuma ka kici abincin da zai kici ka ɗan tara in ka ɗan tara kici a bari ban gane ban gama gano da ba ita shi da yi goma sha biyu ce to ina ga ya iya amma dai ya ɗan ci kaɗan ne to kawai sai ya ce ka ga Allah ya kira shi kuma wancan ladan fakad wajaba fakad waqa ajruhu ala Allah da ka mutum ya na farko to sauran duka za su biyo baya na wakin ne zai iya duba wasu ibadu da suka fi muhimmanci ko ibadat muta'addiya sai ya gabatar da su akan ya tafi da yana da saboda yanayin lokaci kin da ka sa nan nan da kai ke mu sai anwa'ul hajj nau'uka na aikin hajji da ake yi a ce ko kirani ko tamattu'i ko wane ne za mu yi bayani dangane da su insha Allah wanda ya muke da aikin hajji ba makawaci ya yi harama da kai da cikin waɗannan nau'uka kafin hajjin shi ya zama hajji yadda ya kamata. To gaskiya na kan damu wa bihamdika shirin da ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum